ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا ترق وتنبيو watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shi ne kaset ɗinmu na biyar daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannu ta'amul baina zaujai a littafin fadilatu sheikh alƙare muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu Allah ya ji kan malam Muhammad Siddiqul Minshawi malamin kira'a malamin tauhidi malamin aqida malamin tarbiyya Allah ya gafarta min shi ya hada mu da shi a jannatul firdaus idan jama'ar musulmi basu manta ba a mun yi babi da yake magana akan a akrim ahla zawjatika da kuma la ta'kul mahara zawjatika kada mutum ya lankwame ya cinye sadakin matar shi muka kawo maganganu da malam yayi dangane da umarnin da Allah ya cewa wa atun nisa a sadukatu hinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a da shauransu da kuma hadisi da ya tabbata kamar yadda Dr. Mustapha Murad ya kawo shi a cikin littafinsa mai suna ri'a rihlatul khulud ad-darul akhirah yake magana akan cewa duk mutumin da ya kuskura ya yi alkawarin zai ba wa matarsa sadaki aka yi aure misali na bashi kuma sai ya ƙi ya biya wannan sadakin kamar yadda wasu ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yalqallaha illa wa huwa zani ba zai gamu da Allah ba face yana matsayin mazinaci to muka kawo maganganu sannan muka zo za mu shiga yau babi na ibtasim innaka fil bait yi murmushi domin a gida kake kai ta tallan makilin kar ya zama mutum yana gida a murtuke a ainihin wato a yamutse ba shi da dariya ba shi da murmushi ba shi da duk wani harka na ni'ima da falala da kuma wato faranta rai wa iyali wannan ba karamin sharri ba ne ana so namiji a gidan shi ya zamanto mai murmushi da dariya to amma ku sani na faɗa muku wancan satin shi dariyar miji da murmushin miji yana da alaka da kuma irin yadda ita matar take receiving din mijinta idan ya dawo kuna fahimta da kyau wato idan mace ta zamanto abusan kam ɗarira ita ma a murtuki a ɗaure to ba yadda za a yi ta samu murmushin mijinta idan ya zo a tsime to ke sake fuska ai mun karanta da ku cewa kada miji ya dawo yana neman farin ciki ki rasa a gurinki to ina zai samu inda ya je can an tsokalo shi ya ɓata rai ya dawo nan gida a murtuke to sai ke kuma ki samar da yadda za a ya manta da wancan abin da ya ɗebo a waje sai ya zamto ya fita daga wancan baƙin cikin ya koma cikin farin ciki sai fa idan kin tabbatar cewa lallai abin da yake cikin nan kamata ya shi ma a taya shi yake taya shi nan kuma saboda kar kuma ya zamanto yana cikin wani bakin ciki ki ta kyalkyala dariya ya dauka cewa ke muguwa ce baki ma damu da damuwar da yake ciki ba haka ne ko ba haka ba amma in ba wannan yanayi ba ana so mace ta zamanto ita ma cikin fara'a dan ta faranta wa mijinta rai malam yace ibtasim yi murmushi tas'ud zawjatika zaka faranta wa matarka za ka jiyar da ita daɗi za ka saka ta cikin annashuwa idza dakhalta baitaka idan ka shiga cikin gidanka fa ba ala wajhika ibtisama ka sanya murmushi akan fuskarka raqiqatun wacce take mai laushi murmushi mai laushi wanda take nuna fuska tana cikin annashuwa da jin daɗi tadkhulu biha as-surura ila qalbi zawjatika da wannan murmushin ne za ka shigar da farin ciki da jin daɗi a cikin zuciyar matarka ta hanyar wannan murmushi da wannan dariya za ka sanya farin ciki da annashuwa da jin daɗi a cikin zuciyar matarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu usman bin fodi ya kawo a cikin akhlaqul mustafa sunan littafin kenan akhlaqul mustafa halayen manzon Allah kwata-kwata littafin shafi biyar ne amma ya kirgo halayen annabi a ciki sun fi guda ɗari da hamsin gaba ɗaya littafin shafi biyar ne kana bahakan kana basaman kana raƙiƙan kana kaza kana rahiman kana ya kasance mai yawan dariya ne ya kasance mai murmushi ya kasance mai farin ya kasance haka ya dinga lissafo halayen manzon Allah to daga ciki ya kawo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basaman bahaka annabi ya kasance mai yawan murmushi mai yawan dariya annabi ba abusan kamdarira ba ne annabi mu ba mai murtake fuska ba ne har ma ya kai matakin da saboda dariyar annabi da sakewar shi yakan yi tsere da matan shi mun sha karanta muku hadisin ya yi tsere da matan shi har ya kai za su ci abinci tare akwai lokacin da aka zo ana cin abinci ɗaya daga cikin matan manzan Allah sai ta ɗebi abinci sai ta yaɓa wa ɗaya ta ɓata mata rai sai annabi ya daga kafafun shi sai dora akan cinyoyin ɗayar sai kama hannayenta guda biyu sai ya rike sai ya ce rama ma'ana kar ma ta gudu ina fata an fahimta san da ya rike ta ko ta ina ya danna kafafunta ya ce ke ma ɗebo ki yaɓa mata ta ma ta ɗebo gwate san da ta leliya shi a hannu sai ta lafta mata kawai sai ce to hadhihi bitilka kin rama da waccan da aka yi miki to haka annabi yake annashuwa ko kuma idan an zo ana cin abinci da kashi a ciki manzo Allah sai ya ɗauki kashin sai ya guiguya sai ya bawa matar shi ko kuma in ta ɗauka ta guiguya sai ya karɓa inda ta sa haƙorinta a nan zai sa haƙori ya guiguye kashin don ya nuna musu cewa baya kyamarsu yana son su yana ƙaunar su yana musu murmushi da dariya yana da kyau ki zamanto haka yana son miji ya zamanto haka da wannan ne ake maganin duk wani kunci da nunkufurci za ki ga cewa mutum ya tashi a gida yana tare da bakin ciki to idan akwai dariya da wasa a cikin gida sai ya nemi bakin cikin sama da ƙasa sai ya rasa shi saboda bai ɗaura fuska ba bai murtuke ba ita ma matar bata ɗaure fuska bata murtuke ba amma daga zara aka murtuke fuska ko aka ɗaura fuska to bakin cikin da aka manta da hima shekara biyu da ta wuce sai ya taso haka ne ko ba haka ba saboda abin zai dinga tayar da zai dinga tunato da wasu abubuwa da suka wuce a baya a su'ilatu sayyida aisha an tambayi nana aisha Allah ya kara mata yarda radiyallahu anha kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala baitahu ya annabi yake idan ya shiga gida fa qala sai nana aisha take cewa kana alyanun nasi basaman bahaka kana alyanun nasi ko ya kasance mafi saukin mu'amala da mutane kin san akwai wanda za idan an zo ana magana an ce aje a same ce wani Qur'an kar ku yadda ku je cap ayin kuka ji wallahi kowa ya gane kuskuren shi ma'ana ba wanda yake kyakkyauta tamar zato cewa zai saurare ku amma akwai wanda za ka ga idan an zo an tattauna aka ce a to aje a samu wani a ce a wallahi wani kam wallahi ko da in kun je ba za ku samu biyan bukata ba to dai zai saurare ku kuma zai ji me damuwar ku to ka zama haka ki zama haka kada 'ya'yanki su dinga kyamar zuwa inda kike akwai wanda za ka ga 'ya'yanta wala ba sa son zuwa gaya mata matsala 'ya'yansa ba sa iya tunkararsa da matsala saboda ya riga da ya ɗora rayuwarsa akan wani irin nunkufurcin da duk wanda ya kusance shi sai ya ji ba daɗi to wallahi wannan masifa ce ku ji da kyau ya zamanto kina da saukin da kowa zai iya tunkara ke in ma bai sami biyan bukata ba aƙalla mafi karancin abin da zai samu shine za a saurare shi mafi karanci ya zama za a iya sauraron shi to in an samu wannan to gaskiya mutum ya zama na kirki yana da kyau wani daga cikin masu baituka yana cewa ahsin ilan nasi tasta'abid qulubahum fatala masta'abadal insanu ihsanu yace ahsin idza ma kana imkanun wa maqdiratun yace falam yaduma alal ihsani imkanu yace idza asaa musii'un falyakun laka fi urudi zallatihi safuhun wa gufuranu yace ahsin ilan nasi kyautata wa mutane sake musu jawo su a jiki tasta'bid qulubahum kafin ka ankara sai zukatansu su fara bauta ma me ne su fara bauta ma su fara kaunarka suna jinka a jikinsu yace fatala masta abadal insanu ihsanu sau da yawa kyautatawa yana bautar da mutum zuwa gare ka sai ga ya ci gaba da ma hidima hi kansa bai san yana ma hidima ba saboda kana kyautata masa yace ahsin idza ma kana imkanun wa maqdiratun in ka samu damar kyautatawa mutane kar kai wasa da wannan damar yi kokari kai musu kyautatawa yace falam yaduma alal ihsani imkanu ba kowace dama ce take dawwama ta kyautatawa idan ta zo ba idan ka kuskura baka kyautata ba a lokacin idan ya gushe shikenan ya tafi yace idza asaa musii'un idan mai saba maka ya saba maka falyakul laka fi urudi zallatihi safuhun wa gufranu ya zamanto a wajen lokacin da zaka yi addressing dinsa a lokacin da ya saba maka ya zama akwai yafiya akwai gafartawa akwai tattaunawa ta mutunci tattaunawa ta lumana tattaunawa ta yafiya da cewa ba damuwa da kwantar da hankalinka mutum ya taso yana ganin ya gama cima mutunci ya gama cin zarafinka ya gama wato yi maka abu na rashin kirki yana tsammanin ba abin da ba za ka yi marba na rashin mutunci sai ya gama bayani haika ce wani eh na ga gaba ɗaya hankalinka ya tashi kana maganan nan kana ta rawar jiki kana tunanin cewa in ka gama gaya min ni kuma zan ɗauki mataki iri kaza iri kaza iri kaza a kanka abinda nake so da kai wala kwantar da hankalinka wannan abin ya wuce kawai dai mu kiyaye gaba Allah ya kiyaye insha Allah wannan ba damuwa na yafe maka sai ji gaba ɗaya abin ya zo masa wani iri to haka ake so ki zama mijinki ya gama bambami ya gama masifa ashe ke mutuniyar banza ce ashe baki da mutunci ashe haka kike ashe kaza ashe kaza ya gama faɗa kaf maimakon ya jikin mai da martani shi ma kin ce na banza ne shi shi ma kin ce ba shi da mutunci shi ma kin ce ba dan albarka bane sai ya jikin ce to wani kai hakuri wallahi wannan abun kuskure ne kuma na karbi laifina amma don Allah ina neman yafiya da Allah jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba ai wallahi ya zama furiza karewar sanyin jiki saboda zai ji shi ya gama miki tara ta tsiya ke kuma kin biyar masa da ba da haƙuri da neman yafiya wallahi sai jikinsa ya sanyi in dai dan arziki ne kawai matsalar ki shine ki aure dan arziki wannan an kyautata masa ya san an kyautata mishi in aka yi masa abin da zai sace mar gwiwa ya tabbatar abin sace gwiwan ne amma in kika auri shawaragi sai ya gama zunduma miki ashar kina ba shi hakuri ta dalla can tashi ki ba ni guri ma'ana har yanzu jikinsa bai mutu ba har yanzu bai gane ba haka ya kamata ya mu'amalance ki ina fata kun fahimci magana saboda me saboda ba mutum ne ni tsatse wanda ya san menene mutunci da kyautatawa ba amma wallahi in mutum ya san mutunci da kyautatawa in ya game miki ɗiban tsiya da shegantaka wallahi in ya ga cewa ke kuma babban damuwar ki hine ki bashi hakuri ya hakura wallahi sai jikinsa ya sanyi sai ya dawo yana me yasa ma ya miki irin wannan fada nawa ne cikin mazaje za su yi wa matansu fada sai daga baya kuma su kira suna ba su hakuri na cewa ki yi hakuri wancan na san gaskiya abin da ne miki dazu ni kaina ban kyauta ba wallahi haƙurinki da nutsuwarki shi zai jawo haka amma in zai ɗebo ki ɗebo ya taso ki taso ya hayayyako ki hayayyako to babu ranar sulhu haka ne ko ba haka ba ba ranar sulhu saboda shi yanzu yana ji gadara shi mai gida ne yana gadara shi babba ne yana gadara shi yake da doka don haka yana ganin ke baki kai ki dinga hawo masa yadda zai hawo miki ba ke kuma kina ganin ya za a idan kawai yana matsayin mai gida ya zo yana cimin mutunci haka ya zo yana min kaza kawai don ya ga ina rabuwa da shi to bari in dinga mayar masa da martani ya gane cewa ni ma ba kan wallasa ba ce ki gaya min ranar da za a daidaita to kuma dama a zaman aure mai ake bukata daidaitawa da shiryawa zama ya dore to in dai za a dinga wannan cece kuce din to wallahi ba za a daidaita ba saboda haka ina ba ku haƙuri da mazajen ku ku ci gaba da haƙuri da su dan adam kowanne mu'amalarsa ta kasu kashi kashi akwai wanda mu'amalarsa ba ta da daɗi babu yadda za a yi ka ji daɗin shi in Allah ya haɗa ki da irin wannan mijin sai dai abubuwa guda biyu abu na farko haƙuri abu na biyu addu'a ki ta haƙuri kuma ki ta addu'a domin wallahi kowanne irin hali mutum yake da shi Allah na iya sassauto mishi da shi ɗaya daga cikin matan manzan Allah ummu salama ko kishi take da shi lokacin da manzan Allah ya ce zai aure ta matsala guda biyu ta kawo masa ta ce na farko dai na tsufa shekaru sun kama ni na biyu kuma ina da zafin kishi fa maza Allah na zo gidan nan duk matanka kowa ya shiga uku don haka lalle a san da wannan ina da zafin kishi manzo Allah ya ce to girma dai ni ma ba yaro bane kina da ƴaƴa ni ma ina da su na biyu kishi kuma Allah zan gaya wa ya yaye miki shikenan annabi ya daga hannu ya ce ya Allahumma ummu salma Allah yaye wa ummu salma kishi rabata da wannan nunkufurci da wannan zafin kishi sai ga ummu salma a ƙarshen rayuwa ta sanda ta kyautar da kwanan tawawa na na Aisha kishi ya ragu ko bai ragu ba mace da kanta ta zo ta cewa mata wance e to wannan kwana nawa da mijina ke zuwa duk ranar da ta zagayo ni na yafe miki ya tafi gurinki kuma ka fahimci kuma a cikin matan kaf babu wanda annabi ya fi so irin wa irin na Aishan amma ta ɗauki wannan kwanan ta bata ta yi haka don ta faranta wa manzan Allah don ta samu neman yardar Allah to amma muhallin shahid dinmu yanzu addu'ar da annabi ya mata ta cewa Allah ya rage mata wannan zafin kishin ta karbu ko bata karbu ba ta karbu dan haka ke ma wannan zafin da mijin ke yake da shi kullun ya shigo fada ki dinga daga hannu kina cewa ya Allah mijina din nan kaga yadda muke fama da shi ina iyakacin kokari na in ya zo da masifa na kwantar da hankalinsa amma baya gani in kyautata masa baya gani masa abinci mai daɗi baya gani in share gida in wanke ban ɗaki na yi duk wata hidima iyayensa in kyautata musu ƙannansa kowa ya zo ina mutunta shi amma duk wannan baya sa yana ɗaga min kafa ya Allah ka sauƙaƙo min wannan mijina wai ya dawo hanya Allah ka sauƙaƙo min shi wallahi tallahi yau da gobe ta ki wasa ki yi haƙuri ki yi addu'a ki gani wallahi za ki ga abin mamaki sannan ku dinga sadaka kuna kyauta kuna neman a sa ku a addu'a sahabbai suna yin haka in matsala ta dame su sai ya rasulullah ga sadaka a sana addu'a kaza da kaza ne yake damuna da ayyuka na muna yi na addini da yawa sai ki zo ki ce algafa ta malam mun ji kuna sa program a gudun radio eh to mu ma ga gudunmuwar mu aje akai a'a mun ji cewa akwai marayu eh to gashi aje akai mun ji cewa kaza kwamitin ta'alim eh to gashi ni ma a saka gudunmuwa amma malam ina da damuwa fa me damuwar ki hajiya wallahi mijina ne malam gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi to insha Allah ta'ala za mu dinga saka ki addu'a wallahi ana nan ana nan sai kiga matsaloli sun kare da izinin Allah ba abin da yafi karfin Allah wallahi an gane magana da kyau ko ba abin da yafi karfin Allah manzo Allah ya ce idan za ku roki Allah ku roki Allah da babban masaki fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un domin ba abin da yafi karfin Allah ba abin da yake da girma wanda wai Allah ba zai iya yin sa ba jama'a kuna fahimta Allah ya datar da mu dan haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance bassaman mai yawan murmushi ne bahakan mai yawan dariya karanta littafin a fatihul bari sharhi na sahihul bukhari wa qala al-haris bin hazm rahimahullahu ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama haris ibn hazm Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama da yarda yace ban taba ganin wani mutum mai yawan murmushi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah murmushi yake da shi ai abdullahi dan amru dan as irin yadda annabi ke sake mishi sai ya dauka duk duniya babu wanda annabi yake so ma kamar shi an gane magana da kyau ku wata rana sai ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullahi cikin mutane wa ka fi so sai ya ce abubakar ah nana aisha kai sai ya ce a'a minar rijal daga cikin mazaje nake tambaya ya ɗauka a cikin matansa ne ya ce a cikin mazaje hawan da muke tare da kai haka wa kafi sosai ya ce abubakar sai ce to sai na ɗauka abubakar saboda babban abokin shi ne watakila daga hiseni sai na ce masa sai kuma waye sai ce sai umar ya ce a'uzu billahi na fata an fahimta ya ce to sai na ɗauka umar ma saboda abun nan ya ce sai na ce sai waye kuma sai ce sai uthman ya ce wallahi sanda na gwammace ina ma ban tambayi manzan allah ba ya ce da na ci gaba da kallon annabi a matsayin ni ya fi so ba da rara na tambaye shi ba da ya fi mun zaman lafiya ya ce amma yanzu zangayi na ya sa na tambaya ƙarshenta na zo na ji kwata-kwata ma ban fito a na ɗaya ba ba na biyu ba ba fatu tiri ba haka ya ce to wallah wannan abin ya dame ni to me yasa saboda irin yadda annabi ke sake masa ne da yadda in ya zo yake sauraron sa sai ya ji duk duniya ba wanda annabi yake so kamar shi ashe a cikin zuciyar annabi akwai wasu a gaban shi amma in ya zo annabi sai ya sake mara ya nuna mara yana tare da shi yana ƙaunar shi yana son shi amma fa ga wasu wanda suna sama da shi wajen ƙaunar manzon Allah to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mu koya cikin halin manzan Allah ki mu'amala da kowa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani ki mu'amala da mutane da kyawawan ɗabi'u saboda babu abin da ya fi su albarka ba abin da ya fi su alkhairi manzo Allah ya ce inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi makarimal akhlaq an turo ni ne dan na cika kyakkyawar ɗabi'a babu su a duniya sun yi rauni sai Allah ya ce zo annabi ka cika mana su yace dalilin da yasa Allah ya turo ni kenan in cika kyawawan ɗabi'u a duniya to ya zamanto kina da wannan siffar da duk wanda yake mu'amala iyayenki ya zama suna faɗin alkhairinki ƴaƴanki mijinki ya zama yana faɗin alkhairi ƙannanki kuna makotaka da mutane kuna zaman haya kada ya zama kullum a cikin gida da ke ake korafi kin yi kaza kin yi kaza kin taba suwanci kin taba suwanci kin cuci suwanci kin zalunci suwanci kin yi wa wanta sharri kin hada suwa na fada kullun aikin ki kenan to ya mutum ya zamanto mai muni a cikin menene a cikin mu'amala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace misalin zama da mutumin arziki mai baza ɗabi'u masu kyau kamar misalin zama ne da mai sai da turare mai sai da turare ɗayan biyu imma idan ya zo ya ɗan ma kyautarsa ya ɗan shafa ma kai ma ka ɗan yi ƙanshi na ɗan wasu mintuna haka ne imma kuma zama da hi ya sa ka ji gurin ya yi ƙanshi saboda yana ɗauke da kayayyakin ƙanshi haka ne ko ba haka ba to haka ɗabi'ar mutumin kirki take in dai kai mu'amala da shi in ma dai ka kwaikwayi wani abu na hali mai kyau tattare da shi in ma kuma shi ɗin zama da shi ya sa kai ɗin ka samu daraja a gurin sauran mutane ya ce wani ai kullum tare suke da wani a to in dai haka ne wani ma mutumin arziki ne saboda an san shi shi ɗin mutumin arziki ne to annabi ya ce ko misalin zama da mutumin banza kamar misalin mutumin ne da yake zuga zigin makera shine inda ake zugawa ake wannan hurawa ɗin ana ainihin wato gasa karfe annabi ya ce in ma dai tartsatsun wuta ya taba kai bubbula ma kaya haka ne ko ba haka ba in ma kuma akalla ka tahi da gurin da warin hayaki jama'a haka ne ko ba haka ba to haka mutumin banza yake in dai ya zo yi mu'amala da kai ɗayan biyu sai ta same ka in ma ka kwaikwayi wata mummunar ɗabi'a daga gurin shi in ma kuma daga kafita an an ganka tare da hiyace a in dai wane ne mutumin banza ne shi ma tun da dai abokin wane ne anil mar'i la tas'al wa sal an qarini ko wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi kar ka tambayi halin mutum tambayi su waye abokansa domin kowanne aboki da abokinsa yake koyi haka ne ko ba haka ba to saboda haka wannan shine ki zamanto mai tawadu'u mai kankan da kai ga miji wallahi wallahi zaki samu daraja a gurin Allah kuma zaki samu daraja a gurin mijinki an gane ko man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu wanda duk ya kankan da kai dan Allah Allah sai ya ɗaukaka shi wani mawaƙi yake cewa inna tawabu'a min khisalil muttaqi fa bihi taqiyyu ila al ma'ali yartaqi ko inna tawabu'a lalle kankan da kai min khisalil muttaqi yana daga cikin kayan aikin mai tsoron Allah yana daga cikin ɗabi'a ta mai tsoron Allah fa bihi taqiyyu da wannan tawabu'un ne mai tsoron Allah ilal ma'ali zuwa ga darajoji da ɗaukakoki yartaki yake hawa ya je ya samu Allah ya samu dace wa qalu wa qalu fil fil hikma sun faɗa dangane da hikima wasu daga cikin magabata sun faɗa dangane da hikima suka ce al ibtisamatu la taklifuka shay'an ita fa murmushi ba wata wahala take da hira za ta kallafa ma wani abu na wahala ba kawai kayi murmushi ne shikenan walakin na tas'udu zaujatika wa auladika amma kuma tana jawo farin ciki da kwanciyar hankali cikin ƴaƴanka da iyalanka an gane magana da kyau ku cikin ƴaƴanka da iyalanka za ki ga wani yana mu'amala da ƴaƴansa kamar abokan shi akwai wani mutum da na sani wallahi in ka je gidansa wallahi ba za ka iya bambance waɗannan yaran da yake hulɗa da su ƴaƴansa ba ne to ya Allah ya taimake shi ya yi aure da wuri don haka ƴaƴansa duk sun girma sun zama manya in ka je ka ɗauka sa'annu ne sai ya kira wani ya ce wane ya zo nan ya ce zauna a nan ɗan kwal uba kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ta masa wasa ya ta masa ba na ce ka yi kaza me yasa ba kai kaza kai kaza ba ya ce wallahi kaza kaza ya kai masa mangari ce zan daddoke ka wasa irin na abokai da hulɗa irin ta abokai ba za ki taɓa yadda wallahi 'ya'yansa ba ne sai idan fagen nuna shi uba ne ya zo wallahi sai ki gane a'a ashe babansu ne sai ki ta mamaki to ki gaya min ya za a yi suna da damuwa ba za su same shi ba saboda ya sake musu ya za a yi suna da buƙatar wani abu za su su gaya mishi ba saboda ya sake musu amma idan ya zamanto tsakaninka da wanda kake tare da su babu wannan mu'amalar wallahi sai su kwana cikin kunci da damuwa ba za ka sani ba haka za ki ga mata ma nan idan tana cikin kunci da mijinta ga mata ku dama an sake muku mai kuka bayyana mutum mai kuke ciki barantana ba a sake muku ba zurfin cikin ku yayi yawa wallahi an sake muku ma ya aka kare barantana an daure muku haka he kaga wata malam tai ta ramewa tai ta kwanjamewa tai ta mokadewa tai ta rankwalewa ka rasa menene dalili wallahi tana cike ne da damuwoyi da matsaloli amma saboda yadda mijinta ya zamanto wani iri ba za ta iya zuwa ta gaya mishi ba ita kuma damuwa ko da baka samu saukin ta ba faɗawa abokin kuka yana sa ka samu sauki haka ne ko ba haka ba ka karanta kawai a taya ka alhini da nuna damuwa akan abun sai ka ji gaba ɗaya kamar ma damuwar ta tafi amma in ka rasa wa za ka gayawa to sai ya zamanto kamar ciwo ne ya ɗuri ruwa kun ga fitar da hihi zai sa ka samu sauki ko idan ruwan bai fita ba ka dinga jin zafi da raɗaɗi kenan to kwatankwacin damuwa kenan in ba a fitar da ita ba kamar ruwan ɗiwa ne na ciwo idan bai fita ba ba za ka samu sauƙi ba to haka idan mace ba ta samu wanda ta gaya wa damuwarta ba wala ba ta samun sauƙi yasa abin da zai biyo baya sai ta daina cin abinci ta dinga ramewa ta daina kwalliya ka ganta wata wata bargazal hakan nan ka kasa gane me yake damunta nan ko tana cikin ne makil da damuwa amma ta rasa wa za ta gaya saboda mijinta bai sake mata ba Allah ya sauwake Allah ya yi mana don haka yake cewa ainihin wato ka yi ita wato murmushi ba ta kallafa wa ɗan adam wani abu na wahala sai dai takan samar da sauƙi da kuma zamantakewa mai kyau tsakanin mata da kuma iyalai wasa ala rajulun hakiman wani mutum mai hikima ya yi tambaya kaifa as'udu a as'udu imra'ati ta ya zan faranta wa mata tare faƙala sai aka ce masa wajhukal basim fuskar kan nan mai yawan murmushi wa kalamukan layyin da kuma maganganunka masu daɗi as'adu li imra'atika min adh-dhahabi wal fidda wallahi sun fi ka sayawa matarka azurfa da zinari nawa ne cikin mata malam ga abinci mai daɗi kicin a makare freezers ta akwai naman kaza akwai na shanu akwai na rago kayan daɗi ba wanda babu karbakallah Allah ba wanda babu sannan duk wani abin da kika sani na bukata tana faɗa za a bata amma wallahi za ki je ki samu bata cikin kwanciyar hankali in an jima ta yi haka a jima kaɗan ta yi haka ka rasa mene matsalarta kuma wallahi komai tana da shi a cikin gidanta komai tana da shi sai in ta samu wata ƙawarta wanda ta shaƙu da ita sai ta dinga gaya mata wallahi wancan gidan nan fa da ke gani wallahi ina zaune ne wallahi gidan nan babu daɗi sai ya kina wannan magana duba abu kaza dubi kaza dubi kaza dubi kicin ɗinki kalli firizanki kalli gadonki kalli kujeru ce kayya kayya kayya kayya ce dai a yi sha'ani kawai wallahi tallahi wallahi matsala ce wallahi ke dai a yi sha'ani ba daɗi mutum kullum masifa ba yadda za a yi ka zauna da shi ku tattauna ka ji me ya ji me ya damuwarka in ba da lafiya ko irin ya zo ya ce min ina ina ina ya sauki din nan ya jiki din nan kamar yadda wancan hadisin ga yaya ko take faɗa dangane da mijinta eh wala yasalu amma a hida idan idan ya shigo gida ko menene yake faruwa da ni ba tambaya ta ai mace tana so ka kira ta wance na eh to ta homa na wance na in ta taho tana tafiya a hankali ce a ke kuma fi sabilillahi ba yar rangwadan nan da yar karerayen nan ya kike so da yi ne kam ta tuntsiri da dariya ta ce kai wallahi ba ba wancan in kana mata wannan ka gama da ita na rantse da Allah Allah wallahi ai wasu abubuwan ba dan kar mu faɗa ku ce mu ma muna dan practical a gida ba ce to malam kai ma haka kake yi Allah da mun bayyana muku to ya sa hin muka dan tabo kadan sai mu dan tsaya kara ce to mun gano ka ashe haka kake musu a gida an gane magana da kyau ko wallahi sai ta zo ta komeye matsalar ta ta faɗa ma sai ki ga mata malam ta makalkale wani namiji ba shi da kwandala amma wallahi ta ce in ba hi ba sai kwata in ba hi ba sai rijiya in ba shi ba to za ta higa duniya kai wata mata sai ta tafi lahira ma in ba shi ba ko ba haka ba ta ma bar duniyar ta tsallake muku duniyar amma fa in kika kalle shi shi ko ba ya da komai wallahi ba wani abu take samu ba kawai kwanciyar hankali da nutsuwa ta samu da tareraya wannan shine kawai ya samar mata da komai kiga ana ta binta ta auruwa ne ta ce ina habawanci ga mota ga gida ga firiza ga wane ne kayan daɗi eh ga ina Allah ku rabu da shi rabu da shi kawai wannan dan dan luwai-luwai din nawa da kuke gani billahi lazi yafi mun wancan Allah to Allah ya sa mu dace dan haka yake cewa wato wajhukal basim fuskar kan nan mai yawan murmushi wa kalamukan layyin da kuma maganganunkan na masu daɗi as'adu li imra'atika min adh-dhahabi wal fidda ta fi kwantarwa da matarka hankali sama da ka saya mata azurfa ko ka saya mata dinari ko me zaka saya matarka in dai ba za ta yi magana ka saurare ta ba in dai ba za ka yi mata murmushi ba in dai ba za ka yi dariya ba in dai ba ta zo da damuwa ka saurare ta ba Allah ta ganin waɗannan abubuwan da girma da mutunci mu muna tattaunawa da kowa kukan zo wani lokaci ɗaiɗaikunku da matsalolinku kuna faɗa kuma muna ta bibiyar wasu abubuwa mu gyara mu kintsa wani abin ɗan ƙaramin abu ne za a gyara shi kenan zaman zai miƙe amma ya gagara gyaruwa Allah ya kiyaye to a yau filin dama gaskiya ba nawa bane asali karatun nan kawai dai kar an saba kada a ce ba a yi bane don haka ni dai zan dakata a nan akwai ɗaya daga cikin malamanmu malam abubakar suleiman na san ba bakonku bane a nan tunda dai zai wahala a ce ba wacce take zuwa tafsirinmu na ramadana a nan ta kam duk yawancin ku kuna zuwa to malam bayan kasancewarsa malaminmu yana karantar da mu sannan kuma yakan ja mana baki ya mana kara ba wai dan mun kai ba ko kuma shi ba zai iya tafsirin ba amma haka yakan baro nasa ya zo ya ja mana baki mu fassara to muna addu'a Allah ya saka malam Abubakar da alkhairi yakan kawo mun ziyara wata laraba ma ta'alim dinmu na maza ya kawo mana ziyara nan mun gaisa da shi kuma mun ji daɗi kwarai da gaske to yau ma gashi ya kawo mana ziyara wannan majalisi namu da muke yi na ran lahadi saboda haka zan baki sauran fili ya ƙara mana da nasihu kuma da Allah a nutsu a ainihin wato saurari nasihun da malam zai mana malam muna addu'a Allah ya ƙara ma lafiya da imani subhanahu wa ta'ala ya sa ka gama da wannan duniya lafiya Allah ya sa aljannar firdaus ce makomarka ubangiji madaukakin sarki albarkaci iyalanka mahaifinka Allah ya masa gafara mahaifiyarka kuma Allah ya sa ku gama da ita lafiya Allah kuma ya sa ta gama da duniya ita ma lafiya to wannan dai shine a takaice sai ku saurare shi insha Allah ta'ala mala bakar bismillah assalamu alaikum warahmatullah bismillah da daga nan ai kujerar ta zama taka ai bismillah yawwa ka san idin ne ba karan ba
za a yi balansa wanda a yi da na rike بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wadda ya haɗa mu a cikin majalisi na babban malaminmu Sheikh Adam Muhammad Albanin Gombe muna roƙon Allah ya ƙara masa ilimi mai albarka Allah ya tsare mana shi Allah ya ƙara martaba da matsayi Allah ya tsare shi da fitinar duniya da lahira mu da muke haduwa a nan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna firdausi a hasali na kawo masa ziyara ne ba na kawo muku ziyara ba na zo ne ya saka mini albarka irin tasu ta malamai sai ya ce to wai sai na shigo mun gaisa a lallai hasali ku gode wa allah maɗaukakin sarki da allah ya tsamo ku ya kawo ku kuke zaune don ku saurari nasihohi a cikin wannan addini wata bata iya ba bata sani ba amma bata da lokacin wannan wata bata karanta ba bata zuwa wajen karatun amma tana ganin bata lokaci ne a zo a zauna ana sauraron karatu kun ga akalla ko ba komi idan kina da damuwa malamai suna cewa in mutum yana da damuwa ya halarci majalisin karatu saboda lokacin da ya halarci majalisin damuwar tana tafiya daidai gwargwadon lokacin da aka ɗauka na wannan karatu da haka in ma kina da damuwa da bakin ciki sai an yi subhanaka allahumma ana kina taka kafa a masallaci sai ki ce inna lillahi yanzu kuma yana can yana jira na in dawo kin ga akalla dai kin hutar da zuciyarki ta awa guda gashi malam yana ta muku karatu saboda ku gyara duniyar ku da lahirar ku babu wadda bata san cewa aljanna nata yana karkashin mijinta ba babu sai dai matsalar shine ita mace ko a waje take tafiya dama tana tafiya ne da shaidanu guda biyu daya a gaba daya a baya na gaba yana gyara mata kwalliya ko fa ba ta da kasan da yake su mata alherin Allah ya kai musu su dama dole sai da dan gyare-gyare da fente-fente da kode-kode sannan su dan seto to ko ba ta yi wanka ba in tana tafiya shaidanu biyun nan suna gyara mata fuska suna gyara tafiyarta suna waye sai idan an tinkaro ta tinkaro maza suna zaune sai shaidanin gaba sai ya je taba ɗaya daga cikin sai ya ce kalli wata a can tana tahowa sai ya daga ido sai ya ce ke kuma ki daga kanki mana ku haɗa ido sai ku haɗa ido sai shi shaidanin sai ya zo ya ce munafukai yan sa ido yana gaya miki sai ki ji cewa eh haka ne shi kuma sai ya ƙara tafiya wajen mazan sai ya ce oh kalla wata don Allah kai sai ya fara gaya maka amma fa ka duba fa ga ta dan hadu fa ga kaza ba ga kaza ba sai ya dawo sai ya ce miki ai wanda kuka hada ido hudun nan son ki yake amma ya gagara zuwa ne ki dan yi murmushi mana in ya ƙara daga ido in ya ƙara daga ido ya kalle ki kuka hada ido sai ki dan yi murmushi ki sai shedan sai ya je ya ce masa to ka je ka taya mana yana zuwa sai ya ce yan mata ina wuni don kika ce lafiya kika dan yi madda da gunna da yawa wato daga nan an gane cewa eh lalle da gaske hakan ne shedan ya hada abun da ya hada ki ji tsoron Allah madaukakin sarki ki sani cewa wannan rayuwa da kike ciki rayuwa ce ta jarabawa malam yana ta kawo sifofin mazaje yadda za su zauna a gida ina jin wata mamana tana cewa ai wannan wa'azin na maza ne to dabara ake irin wannan sai ki ɗauka a waya sai ki je ki ta kunnawa a gida ki addabe shi da shi tun baya ganewa har ya fara ganewa sai ki dinga dariya kina ni kuma duk duniya ba wa'azin da yake burge ni irin na yau din nan wallahi an yi wa'azi mai daɗi tun yana baya ganewa tun ma baya sauraro har ya fara sauraro har can wata rana sai ya ce to bari dai ya dan gwada ko guda ɗaya ne can sai ya dan shigo larai na da ce mm, baban wane to yaya ki aiki da karatun da muke jin nan mana haka ake yi amma kullun ki zo karatu ki koma gida shi bai zuwa karatu kullun yana kasuwa kullun yana ofis kullun yana kaza ke kuma kin zo kin ji karatu kina tsoron ɗabbakawa a ce miki wannan kuma wani irin shegantaka ne saboda baki saba yi ba da haka yana da kyau ku mata ku ne kuke gyara gida malama shekha nawala ta rubuta cikin littafinta sifatul mu'mina as-sadiqa take cewa wata uwa tana yi wa yarta nasiha da jan kunne dangane da aure da za ta yi ta ce masa ki kiyaye jinsa ki kiyaye ganinsa ki kiyaye cikinsa ki kiyaye wajen kwanciyarsa wannan abubuwa guda hudu in kika kiyaye zai zame miki bawa in kika kiyaye jinsa ba abin da zai ji daga bakinki sai kyakkyawan kalamai kada ya ji wani abu daga gare ki ya zo shi na bacin rai na fushi ki kiyaye ganinsa kar yadda ya kalli wani walya ku zuna a jikinki ya kalle ki ya ga ya fita waje ya je ya ga wata colleagues ɗinsa a ofis ta haɗu amma kuma ya dawo ya ko wanka baki ba kina masa magana ma yana kallon gefe yana eh kawai gashi yana miƙa miki da kan saboda kin ɓata masa rai daga shigowansa gida sai ce shi wallahi zaman wajen ma ya fi masa kwanciyar hankali gwara ta ganin su daɗe suna wucewa hankalinsa na kwanciya in ya dawo gida kafin nan dare ya yi kawai sai ya bacci saboda me saboda bai kiyaye kallonsa ba yana kallon abubuwan da bai dace ba a jikinki haka ki kiyaye cikinsa ninwa jama'a namiji in ya shigo gida ya samu ba a gama abinci ba ba ku zauna lafiya ba haka muke duka haka muke ko ƙur'ani izu ɗari biyu ne a kan mutum in yana jin yunwa ya dawo gida to akwai matsala don haka lallaba shi ake yi ke kuma sai ki ji eh wannan tun fitansa fa aiki nake na yi shara na yi wanke-wanke na yi kaza na yi tsinan shinkafa na yi kunu na yi farau-farau na yi kosai na yi doya na yi waye na yanzu ga yaran nan suna ta damuna ban karisa abu kaza ba amma duk da haka bai gode min ba kawai shi kawai damuwansa shi kadai shi cikinsa cikinsa to wannan fitina ne in kika yi wasa ibadaki in kika yi sallah ma Allah ba zai karba ba saboda me saboda shine zai ɗage kafar sai ki samu kiɗin aljanna a ƙarƙashin kafan sai ki ɗauka ki buɗe ki shiga da haka sai kin lallaɓa shi malam yana ta kawo bayanan maza shine na ba ku sata amsa ku je ku kunna masa amma ku kuma ku gyara ku gyara mace ba ta iya raka mijinta in zai fita ba ta iya masa addu'a hatta addu'ar da ke hisinin muslim wadda gidan kowa akwai littafin nan ba a ɗabbaka shi miji zai fita ya ce miki astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'iya ke kuma ki ce zawwadakallahu taqwa ki jifa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta waɗannan addu'o'in gaba ɗaya addu'o'i ne masu nauyi zawwadakallahu taqwa Allah ya ƙara maka guzurin tsoronsa wa gafara dambaka duk zunubinka Allah ya yafe maka wa yassara laka alkhaira duk abun da kai fita nema na arziki Allah ya baka haitu ma kunta a duk inda kake ku gaya mini in ransa a ɓace ne aka masa wannan addu'a musamman in ya san fassararta sai a samu zaman lafiya shi yasa jama'a ku yi haƙuri yawwa ko zama ne na yi a waje idan matana ta kira ta ce dan karkace gefen dama zan dan matsa ko da ba ta wajen saboda ta gane cewa e dole zan girmama ta wajen kalamanta in ta ce tashi ka miƙe sai in dan tashi in dan gyara in dan zauna dan ba ku san da ita na waya ba misali haka ke ma mijinki in ya miki waya wance e kina ina ne wallahi ina wajen ta'alim to da Allah ki tashi daga inda kike nan ki koma waje kaza kawai shi hakan da ya faɗa din sai kawai sai ranki ya ɓaci haka kawai bai san mata suna ciki a waje kawai ni in tashi da irin ni ne mijin nan kawai sai kashe yake ce to sai ki daga amsawan ya san ba za ki ba haka ake rayuwa ki girmama shi ki karrama sha'aninsa sa'an nan ki kiyaye wajen kwanciyarsa wajen kwanciyarsa duk lokacin da kika gyara gado akwai shaidanun aljanu da suke zuwa wasa kullum kullum in kika gyara gadonki suna zuwa su yi wasa a kai da haka duk yadda za ki ƙure a dakakki wajen kimtsa gado da gyara gado da kaɗe gado da feshe gado da waye in kika zo kwanciya yi kai haka sai kin je ɗan ƙasa ƙasa haka kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ki samu wani kyalle ki yi bismillah ki kaɗe wajen sau uku duk ƙasan zai watse saboda dama ba ƙasan haƙiƙa ba ne shi kuma dama na biji ya zo shi ba a kaɗe ba a yi waye ba ya cire rigansa zai kwanta yana kwanciya sai ya ji wasu abubuwa suna mammannuwa a jikinsa ya yi haka ya ɗan taɓa sai ya ji gari gari ya yi haka ya ɗan taɓa sai ya fara tsaki in kika shigo kina masa magana yana babbasarwa baki san ke me kika yi ba shi kuma bai gaya miki ba ta haka yana da kyau mu dinga tsara rayuwarmu cikin al'amarin shari'a sai mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a rayuwa kullum akwai kuskure akwai daidai lokacin da aka yi kuskure a ba da haƙuri lokacin da aka yi daidai a zo a nemi a yi appreciating yaba abun da aka yi din domin ku mata kuna son yabo kuna son a gwada ku amma matsalar shine in kuka yi ɗaya ba a yaba ba kuka yi biyu ba a yaba ba kuka yi uku ba a yaba ba sai kawai sai ku ina jin imamu ahli sunna wal jama'a mala abdulwahab allah ya ƙara masa lafiya aka turo masa tambaya ala gafarta malam ni ce kullum nake kwalliya nake abubuwa na yabawa a cikin gidana amma mijina bai taɓa yabawa ba ya ce mata to sharadi ne sai yaya ba ya ce sharadi ne na ce miki kun san dama haka yake ya ce sharadi na ce miki sai yaya ba Allah ya sauko da aya ko annabi ya ce sai ya yaba miki shi kenan kawai don bai yaba miki ba sai ki zauna daga zanta ya ce to ki zauna kar ki ƙara wanka ya ce da Allah a wuce tambayar nan to kun ga wato ku mata kuna so a yaba muku amma shi kuma wani lokaci namiji ya dawo cikin gajiya da waye tun safe yana makaranta yana koyarwa ya zo ya muku ta'alim misali ya tashi an kira shi sulhun aure wata ba ta da lafiya an kira shi ya ba da magani ya je can malaminsa ya ce masa ya zo zai aike shi wani waje ya je ya dawo an ce masa to da yamma da daddare akwai ta'alim ya je ya yi ta'alim ya fito ya koma gida ke kuma kin yi kwalliya kin yi waye shi yanzu damuwarsa ma abinci ne tukuna ba kwalliyarki ba misali ina ba da misali ne sai ya dawo sai ya ce miki ni ina abinci ne sai ya kawo tuwo sai ya ce ka shi yau ba tuwo yake son ci ba da ina ma dan samu dan dankali haka da dan alayyahu sai a dan bararraka musu tun da ya dan siyo hanta gashi nan ko kilo biyu ne ko a dan gyara sai ta fara tsaki kai ba a maka wallahi tallahi misali ina ba da misali ni ban ce mala albani ba yawwa na ga wata tana ta kallon ka ne to tana jira ka yi magana don haka kaga sai nan sai ga sai mutum ya ɗauka cewa to wannan tana min haka don ita kaɗai ce to bari zan mata abun nan sai ya ƙara ƙarowa bai sai ya ƙara ƙarowa kansa bala'i ba ita ma haka take ya ƙara ƙarowa saboda shi namiji daga an ɗan masa yaƙi a waje sai ya ɗauka eh wannan tafi na cikin hankali sai ya ƙara bijiro da ita ita ma wata ta ce wai irin wato daga ji ita kaɗai ce a gidanta don haka da yawa za ka samu akwai wani basarake ne a cikin garin nan ina yawan ba da misalinsa wata rana ya kira da ya ce min malami na rasa ya zan yi yanzu kam na ce me ya faru ya ce mata na uku duk ba su da hankali na ce me ya faru ya ce to ɗaya da ya ta min rashin hankali yanzu haka tana gidansu na dawo yanzu tun da safe ina fada tun da safe ya ce yanzu na dawo gida a kawo abinci sai na ce kai gaskiya ba na jin zanci wannan abincin amin wani abinci mai dan sauki sauki haka wanda bai da nauyi amma bari ina zuwa ya ce ya fita ya je ya nemo gasasshen kaza ya kawo ya ce to gasasshen kazan na a ɓaɓɓalla shi a me da shi mai ɗan romo-romo hakan nan wata tana ta haɗe yawo su kuma ya zo ya kawo musu ɗan abun oyoyo haka sai ya ajiye shi a me a ɗakinsa irin idan ya tafi ya dawo da daddare zai zo shi a ɗan kakkasafta sai da ya ajiye sai ya shiga ya ce to ga wannan da Allah a sarrafa sai ta ce ita wallahi ita ne ta yi wa yara wanka ta yi wa waye ta dinka lissafa masa abin da ta yi a irin ta ce gaskiya ya yi haƙuri ya je wajen ɗayar yana zuwa wajen ɗaya sai ta yi dariya ta ce amma tsabar renin wayo da renin hankali ba a ɗaki na kake ba kuma ka ce wai za ka kawo in girka maka wani abu ta ce wallahi ba za ta yi ba shi ne ya fito ya ce shi zai je ma ya kwana a fadan ma na ce masa ba yalla wai na ce ba za a yi haka ba ya ce saboda haka fa na saka su a makarantar islamiyya ya ce tun da suka shiga islamiyya ya ce daga nan suka fara birkicewa ya ce daga nan suka fara birkicewa to suna jin wa'azin ko ba sa ji Allahu ala ya ce to dai yanzu ka gani yanzu tsarabar da na siyo musu yana ɗaki na kuma in ba a cinye shi yanzu ba zai lalace ya ce wallahi na gwammace ya lalace gobe in fito da shi a rube in kawo musu a kai in ba su ya ce ka zan ma na kyautar da ita malam yanzu zuwanka na karɓe ta na je na kyautar da ita saboda gwara in kwanta kawai ga sarauta ga mulki ga susu biyu ga hadda uwarsa a gidan uwar kuma tana kallon abin da ake ga kannensa ya ce alal akalli in aka yi ya ce katon gida irin wannan malam ni nake rike da shi an girka musu abinci kowa yanzu ya ci ya kwanta ya ce amma ni na dawo tun da safe aikinsu nake amma malam sun gagara min abu kwaya ɗaya dukansu biyu ya ce kuma in raina ya ɓaci na ce gaba ɗayansu su ƙara koma a gida irin na ɗayar sai a ganni kamar ban da hankali na ce masa ba haka za ka yi ba ka ba su haƙuri tukuna saboda yanzu watakila sun ma yi fushi saboda dan ita mace tana kankanta abu kawai don na kina kawai dan kawai dan wan dan kawai na kina masa wannan shikenan wai ransa ya baci shikenan haka ba na na Fatima ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same ta a gida ya ce ina masoyinki aliyu ta ce wai don kawai dai na dan masa abu kaza kawai dai ya rasulullah shine wai yayi zuciya ya fita annabi sallam ya je ta neman sa ina sayyidina ali ina hu gane aka ce yana can cikin masallaci yana cikin masallaci yana ta birgima a ƙasa ma kawai duk ƙasa ya mamman kawai ya gwammace da ya je ya kwanta a kan gadon na da fatima gwara ya zo ya ta birgima a ɗakin allah ko allah zai karɓe shi kawai eh haka ne wata rana in kuka gasa mutum abu malami jama'a yana wa'azi yana nasiha sai ga ya zo ya zauna yana hawaye wallahi tallahi eh ka dauka tsoron Allah dauka eh to sai ka dauka cikin kiyamun lailin sa ne karanta wasu ayoyin ku zuhu fa gullu sun mal jahima sallu alhali gasa shi akai shi yasa kullum kullum ku ƙara gode wa maluman nakun nan kuma ku ƙara musu addu'o'in alheri ku ƙara musu addu'o'in alheri wallahi tallahi akwai matsaloli da yawa yadda fa kike a birkicen nan wani gidan in kika je haka zaki je ki samu shi ma a birkice yanzu a dauka cewa mijinki wa'azi yake yi wallahi wata rana inda littafin yake aje ma sai ya manta ina yake tsabar fitina ki kawai kuma kullun kina zuwa ta'alim kullun kina zuwa makaranta sai mu rasa eh marhaban bi maji sheikh malam bismillah don haka da yawa daga cikinku kuna da matsaloli da yawa da yawa daga cikin kuna da matsaloli da yawa sai ku gasa wa mutum aya a hannu kuma sai ku ce ku ba kuma sani ba wallahi ayya yanzu dan abin da nayin nan shine har ya sa ku kato ka yi hakuri to dan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani cewa wannan rayuwa da kuke yi Allah zai tambaye kuma والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها mace makiyayiya ce cikin gidanta musamman ita uwar gida ce akwai kanninta uku akwai 'ya'ya talatin akwai kanninsa shi ma ga mahaifiyarsa ga waye ga waye ai kukan ma sa'anninmu yawanci yan mata kenan nake nufi ba mazaje sa'anin mu samari ba sa'anin mu yan mata kenan yawanci wai ba sa so ma su aure wanda yake da uwa a gidan suna ganin damuwa ce suna ganin kaza ne za a hana su holewa za a hana su rankwashewa za a hana su morewa za a hana su cin amarci wani cin amarci ne lokacin da yake cikinta kina ina lokacin da take wanke masa kashi kina ina amma duka wannan baki mata kara da wannan ba kina ganin cewa ita damuwa ce jama'a a nan nan riyadu na jama'a nan nan kurkusa in uwa ta kira ɗanta ta ce wani e je ka sake wance kada ya tambaya don me yasa kawai ya je ce wance e ki yi haƙuri mahaifiyata ta ce rabu da ke amma tasrihun bi ihsan ga wannan ga kaza ga kaza ki zo mu je in saya miki kaza da kaza ka dauke daga kai ta gida ka gaishe da iyayenta ka ce to lalle mahaifiyata ta ce in rabu da ita lafiya ka ce a'a ni bana iya yi wa mahaifiyata irin wannan tambaya ta ce ba ta bukatan ta ba ta bukatan ta gatana Allah ya ba ta miji na gari uba in ya kira ka ya ce wane zo e yar nan ka rabu da ita in in ka dawo lashe karkashin kafanka take yi tsabar biyayya ka rabu da ita kar ka tambaya dan me yasa baba hadithin yana nan a riyadu salihin sayyidina umar ya samu ɗansa abdullahi ya ce ka rabu da matarka abdullahi dan umar ya ce wallahi ya, ya, ya umar ba zan iya rabuwa da wance ba in na rabu da ita zan iya mutuwa umar ya kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na ce wa abdullahi ya rabu da matarsa ya ce ba zai iya annabi sallam ya kira abdullahi bai tambaye shi dalili ba ya ce sarriha ko tallikha je ka sake ta kawai ba wani dalili a me dalilin da yasa a a me ta yi wa babanka a kun san dalilin ma da yasa zai sake ta ne nawala ta kawo a cikin littafin ta sifatul mu'mina as-sadiqa ta ce saboda tsabar soyayyar da take yi wa dan umar yayi oba ne shi yasa za a sake ta soyayyan yayi yawa tana hana shi fita wajen ta'alim tana hana shi fita islamiyya tana hana shi fita shagonsa da ya bude gamji tana hana shi fita sai a ce kai wannan mayar ka ce ka haƙura da ita kawai a habib habibaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma wa ghadib habibaka yawman ma asa an yakuna ghadibaka yawman ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karanta yana cikin adabul mufrad yace idan ka tashi kana da maki to ka so shi ko dan kadan ne dan wata rana zai iya zama maka masoyi idan kana da masoyi to ka ki shi komin kankantan kiyayya wata rana ka dan nuna masa kadan saboda wata ran zai zame maka maki ba ku gani abin mamaki idan mutane suka manne suka shaƙu suka auri juna ana zaman lafiya ana waye idan rabuwa ya zo tsakaninsu sai ga kowa yana so wannan namijin baya so ta yi aure mace ba ta so a aure wadda ta fita ai ba kai za ka tsaye da ni ba masu wajen ne za su tsaye da ni alaga mata haka ne shi mijin yana allah allah bari zan koya mata hankali allah ya sa ta aure baran da ya kawo misalin wani sana'a bakar wata tana da miji mai irin sana'a don haka Allah ya sa ta auri kaza yana jin cewa kawai ai mai kazan bai kai shi ba ita kuma tana Allah Allah ya auri wadda za ta gasa masa aya a hannu don haka sai ku game sai ku kiyayya ta fara aihuwa danginta suna ganin cewa ya zalunce ta danginsu suna ganin cewa ta zalunce shi shi yasa don Allah duk abin da zaki yi ki yi shi tsakaninki da Allah ki dinga gaya wa Allah ya seta miki kanki ya seta miki mijinki saboda zuciyar bayi yana tafin hannun ubangiji yana jujjuya su yadda ya ga dama ki roki Allah ya mai jujjuya zukata ka juyo min da zuciyar mijina in lashe shi a ce eh ai a ce ai wane mayyar wance ne ce eh din ni da na raba ta da gidan ubanta ta zo har gidana ba dole in mayyance mata ba to haka ake so da haka haka ke ma ki mayyance masa sai ku zama mayu guda biyu har ku shiga aljanna haka ake so muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada mu cikin alkhairi gaba daya ku yi hakuri na zo gaishe da malam ne yasa ni dinka muku surutu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wani sani da alfullati allu'ulu'i wanda ya ya zo ya mana nasiha mai kama hankali kwarai da gaske kuma duk suna da alaka dai da darasin da muka yi cikin wannan littafi mai albarka na fannin ta'amu to gaskiya wannan maganganu na malam ba su da bukatar wani ta'aliki ko gyara ko abin nan illa iyaka kawai allah ba mu ikon aiki domin ba karatun ba aikin a je a saka waɗannan nasihu cikin ayyuka ki sani da ke uwa makaranta ce al'ummu madrasatun idza a'adatta ha a'adatta sha'aban tayyibal a araqi ko yawa idan aka tattali uwa to an tattali al'umma aka rasa uwa to an rasa al'umma saboda haka ke mace yanzu ki sani ko da baki aure ba ko baki da miji ko kuma baki da ƴaƴa kin yi auren amma dai ki sani nan da shekaru kaɗan ke uwa ce ke mai zaunar da wata ne ki bata shawara ki ce ta yi kaza ko kar ta yi kaza ki zaunar da ƴaƴanki ki ba su shawara to tun daga yanzu ke ya kamata ki gina rayuwarki da gidanki da tsarinki da mijinki da komai naki idan kika bari abubuwa suka dagargaje tun daga yanzu to shi kenan ke rayuwarki ta ɓaci kuma rayuwar iyalanki ma ta ɓaci Allah ya yi kuma da wannan ne nake ga tun da tun ɗazu malin sun nuna lokaci muke ganin za mu dakata a nan wataƙila akwai tambaya daga gurin kwamanda ko to so za mu amsa tambaya watakila ko ɗaya ko biyu sannan sai mu rufe filin ga malam sadiq shi ma allah ya sa ya samu karasowa muna masa addu'a allah ya saka masa da alkhairi yana da bukatu na alheri muna fata allah ya biya masa kada allah ya sa a daina hana shi fitowa gamji medical abin din nan ko yauwa kamar yadda malam ya ishara insha allah ta'ala bismillah malam oh no no no okay no no سبحان آمين ثم نعم سبحان الله to amin su ma to amin su ma haka ne sosai na sai ware kuwa lalle lalle to amin su amin to kun ji ba su bukatu na addu'o'i waɗannan bayan Allah da suka rubuta waɗannan bukatu
wannan karatun akwai whatsapp number ga wanda suke bukata a whatsapp in suna in suka sa number za su yi sallama za a dinga tura musu karatukan da aka yi ta through whatsapp insha Allah 080 31 080 31 12 41 77 don sake mamitawa 080 31 one two four one seven seven sallama ake so a yi ba group ne na chatting ko na abin nan ba in cika sallama za a yi kawai in an tura mutu ma ba a bukatar comment yawa
to Allah ya sa mu dace to kamar yadda aka rubuto akwai masu bukatar addu'o'i amma kafin nan muna sanar da ku insha Allah ta'ala duk ranar Lahadi a daidai iwar haka daga karfe 11 zuwa 11 da rabi akwai karatunmu da ake sakawa na littafin la'ilaha illallah a gidan rediyon bishon yawa eh sun gama ma yanzu haka a gidan rediyon bishon to sannan kuma za a sake maimaita shi daga 11 zuwa 11 da rabi na dare don haka bayan an ji wannan in baki samu dama ba watakila ana nan ana ta'alim to da dare misalin 11 zuwa 11 da rabi sai a ƙara kamawa za su maimaita karatun insha Allah so wannan kenan kuma wanda ya dauki nauyin wannan karatu shine sanata sa'idu alkali muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ya biya shi da aljannar firdausi ya kuma sa albarka a rayuwar shi ya biya masa bukatunsa da yake nema a gurin Allah damuwarsa kuma Allah ya yi masa to sannan insha Allah ta'ala za mu sanar har ilo kuma da saka karatun littafin alwajiz shi kuma watakila yau zuwa gobe za mu je mai jiyo lokacin sannan sai a sake sanarwa da izinin Allah so muna addu'a Allah ya saka duk wanda suka bada gudunmuwa na yawwa sannan akwai program ɗinmu na ibada da hukunci a gidan talabijin na gmc kullum ranar talata daga karfe 8 na dare zuwa karfe 8 da rabi ko daga 8 da rabi zuwa tara ne 8 da rabi zuwa tara ibada da hukunci shi ma ana sakawa a gidan talabijin na gmc sunan program ɗin kenan ibada da hukunci yawa kuma yanzu wutar tana dan zama musamman da daddare ga wanda suke da talabijin a gidajensu sai su kama hukumar gidan talabijin din ne ta dauki nauyin kawo mana wannan shiri din muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya albarkaci rayuwar mu baki daya to sannan akwai wannan zan sanar ne idan har akwai masu taimakawa din to suna iya tunkara na kai tsaye ko ko su tunkari su kwamiti na ta'alim ɗin nan su su hajiya aisha akwai abubuwa da muka sa a gaba dangane da harkokin tsare-tsaren da'awa daga ciki dai akwai shi wannan saka karatun domin shi wannan littafin na alwajiz tsakaninmu ne mu ɗalibai muka haɗa kuɗi za a je a saka shi to kwata-kwata ake biya ma'ana wata uku uku in ya ƙare a sake biya sai a ci gaba to alhamdulillah wannan kwatan dai an samu kuɗinsa za mu je mu kai insha Allah a ci gaba da sakawa